Na'am. Bismillahir Rahmanir Rahim.
تنبيه Tambihun faɗakarwa.
إذا اجتمعت هذه الشروط To idan jitama'at hadhihi shurud idan waɗannan sharuɗoɗi suka taru جاز المسح to jazal masku ya halatta a yi shafa ولا يتوقت بوقت eh wala tawakkatu kuma shafan da za a yi nan na hufi ne ko مم.
wala tawakkatu ba a sanya masa wani lokaci cikakke ba a ci ga iyakacin lokacin نعم بوقت Mm.
ولا يلزمه نزعه wala yalzumu sannan kuma bai lizance shi na zuhu cire shi ba إلا أن تحصل له جنابة sai dai in janaba ne ta same shi أو يحصل فيه خرق Eh, ko kuma aka samu كبير eh, aka samu hufin ya tsage tsagewa mai- mai mai girma نعم أو ينزع قدمي قدمه ko kuma ya cire kadama wato diddigensa daga cikin hufi din أو أكسرها au aksara ko mafi yawan shi إلى ساق ila saki har zuwa bakin hufi نعم to a wannan lokaci shafa ya yanke sai dai ya sake alola ya sake sasu da cikakken tsarki نعم kafin kuma a ci gaba نعم وصفة المسح to sifatul masi siffan nan na shafan المستحبة wanda aka fi so أن يضع أصابع يده اليمنى sai ya sanya wato yatsun hannunsa na dama على أطراف أصابع الرجل على أطراف أصابع رجله ala Min zahiri.
atrafi
أصابع رجله eh, wato akan saman yatsunsa من ظاهر قدم قدمه اليمنى min zahir kadamar yimna na mabayyanin kafan shi na dama نعم a sama kenan آه. أو يضع يده اليسرى ko kuma ya sanya ya- eh, hannunsa na hagu من تحت أطراف أصابعه da asabi إيه، من eh, باطن كفه yawa sai ya sanya wato han- tafin hannunsa na hagu نعم min ne
من min تحت أطراف yawa أصابعه daga ƙasan yatsunsa na ha- na na من kafansa باطن كفه eh, na, na, na wannan hufi ɗin نعم ويمرها ويمرهما sai ya shafo su إلى كعبين ilar ka'abain har zuwa idanuwan sawu ويفعل باليسرى كذلك to han- na hagu ma haka zai aikata على أحد القولين ɗaya daga cikin zantuttuka guda biyu نعم ɗaya zancen shine ya soma daga saman سمع sai ya yi ƙasa yawwa ɗaya kuma ya soma daga ƙasa ya dawo sama نعم فصل fasulun rabewa الحيض to alhaidu kaga haila هو دم خارج
eh, لنفسه kowa damin مم.
jini ne alkharij wanda yake fita bi nafsihi da kanshi ba tsokano shi ake yi ba من قبل min kubulin yana fita ne kuma daga gaban من تحمل عادة man tahmil wanda ta kai ta ɗauke ciki adatan a al'ada في مدة خمسة عشر يوم fi muddata a cikin eh, tsayin samsata ashara yawman kwana goma sha biyar نعم ودونها faduna ha ko kuma bai kai koma kwana goma sha إلى biyar ساعة ila sa'atin ko da ma zuwa lokaci sa'a ɗaya ne من غير من غير ولادة min gairu wiladatin ba wai ta hanyar sai ta aihu ba ولا مرض wala maradin ba ta hanyar rashin lafiya ba فأقله to mafi karancin haila La kwanakin hadda da lahu.
zai yi ba la hadda lahu ba shi da iyaka نعم كأكثر الظهور ka aksar ɗori kamar mafi yawan kwanakin da mace za ta yi tana da tsarki shi ma la hadda lahu ba shi da iyaka نعم وأما أقل الظهور amma mafi karancin kwanakin da mace za ta yi tana da tsarki مم، خمسة عشر يوم to kwana goma sha biyar ne وأما أكثر الحيض amma shi kuma mafi yawan kwanakin da mace za ta yi tana haila فيختلف باختلاف الحيض eh to fa yaftaliku ya saba bi ikhtilafi da sabanin alhuyyabi Huyyabi.
huyyabi eh, wato masu yin haila din نعم فإن كانت مبتدأة in ta kasance farin shiga ne فأكثره to mafi yawan kwanakin da za ta yi tana wannan haila في حقها a haƙƙinta إذا تمادت بها idan dai jinin da bai yanke ba yana ta zuwa نعم خمسة عشر to يوم kwana goma sha biyar نعم.
amma wannan fa ita yau ta soma wadda ta fara saboda haka bata ba ta da iyaka ta ta ce ta saba yi kwana kaza kwana kaza to aksar dai mafi yawa da za ta kai shine kwana goma sha biyar tana wuce kwana goma sha biyar to sai ta je ta nemi magani na'am ba jinin haila ba ne na'am wa in kanat mu'tadatan in kuma ta kasance wanda ta saba yi ne fa fa inna ma to iyaka dai ita an takhtalifa adatuha eh, am la to za ta iya kasancewa ko al'adar nata ya saba Mm, ko kuma ba zai saba ba in an ci al'adar ta ya saba daman ta saba yin kwana uku uku ne mm, to ta iya yiwuwa ba zai saban ba ya zauna a kwana uku ta iya yiwuwa kuma ya saba ya wuce kwana uku na'am fa in lam takhtalifu idan bai saba ba
istadhaharat To- ala adatiha to ta yi tsarki kawai akan al'adar ta kwana uku ya zo kwana uku ya tafi Na.
shikenan sai ta yi tsarkinta ma lam tujawiz 15 15 yawman matukan dai daman al'adar nata baya wuce kwana sha biyar na'am Mm.
wa in ikhtalafat in koya yau kuma da ya zo sai ya saba fa istadhaharat ala aksari adatiha to sai ta yi ta- ta ta yi tsarkinta amma ta bi aksar adata ha mafi yawan kwanakin da take eh daman yau ta yi uku gobe ta yi eh, wannan watan ta yi uku wani wata ta yi biyar wani wata ta yi uku wani wata ta yi biyar to kaga ita al'adanta yana sassabawa Mm.
to in ta yi uku kwana uku ya zo sai bai ɗauke ba to ta saurari Kwana zuwa biyar.
kwana ya koma kwana biyar in ya ɗauke shi kenan Na'am.
in kuma bai ɗauke ba to shi ne inda take da magana نعم كذلك to hakan nan hukuncin yake وهي في أيام Eh, استظهار الحائض to a cikin wannan kwanaki da take yi na sauraron nan Mm.
haizin fa tana mai haila ne نعم yawwa
كودا باتا هيلا أي تنا هيلا ما كنا a tana hailan da daga ukun zuwa biyar din Na'am.
ba an ce ta saurari karshen mafi yawan ba to ka sani dai a wannan kwanakin da take sauraron shi ma tana cikin hailan
فإن تمادى بها to idan ya wuce da ita wannan kwanaki إلى تمام خمسة عشر يوما har zuwa cikin kwana goma sha biyar
فحكمهما to hukuncinsu da wannan da wancan حكم الطاهر to hukuncin masu tsarki ne dukkaninsu masu tsarki ne بالمبتدأة والمعتدى yawwa da wanda ta saba da wanda ta soma duk in dai ya wuce kwana sha biyar to masu sun koma masu tsarki نعم fi ne في توجيه الصلاة wajen inda za ta koma ta fuskanci sallah والصوم wasomi da azumi وعدم القضاء eh, kuma ba za ta yi ramako ba وإتيان الزوج wa itiyani zojin mijinta zai iya zake mata نعم to amma sai ka duba karatun sosai a cikin mazhaba ita wanda ta soma al'ada to za ta yi ta s- dakon jini ya ɗauke in jini ya kai ta har kwa- zai ta iya wannan dakon da take yi za ta iya kaiwa har kwana sha biyar in ya ɗauke shi kenan in bai ɗauke ba ta nemi magani ta zama dai mai tsarki wanda kuma ta saba yi daman kwana biyar ne ko kuma kwana uku take yi dama al'adanta kwana uku ne to sai ya zo kwana uku ya cika bai ɗauke ba to abin da za ta yi nan za ta ƙara kwana uku ne sai ta ƙara kwana uku kadai tana ƙara kwana uku to shi kenan sai ta yi wanka ta koma ibada ba wai za ta ƙara kwana uku har shi ma ya kai sha biyar ba a kwana uku kadai za ta ƙara kaga ya koma kwana shida shi kenan sai ta yi wanka can da yake cewa ta ƙara kwana uku malam ta jawi kamsa ta shirya yawan shine idan tana yin al'adanta kwana goma sha uku take yi in ya zo to kaga in ta ƙara kwana uku ai zai kai kwana goma sha shida to a nan wajen za ta ƙara kwana biyu ne kawai shine malam tajawil kansa ta ashirin yau mai na don mu je فصل fasulun rabewa وللطهر علامتان wali ɗuri to ga alaman samun tsarkin mace ɗin na alama ta na akwai alamomi guda biyu الجفوف aljikufu na farko a samu ƙeƙashewan farji babu komai na jini a ciki وهو أن تدخل المرأة shi ne fa فرقة- mace ta shigar da harkatin wato wani ɗan yadi fi fi fi farji farja a farjinta fa takhruju ta fitar da jaffan wannan jafatan yana bushe laysa ala laysa laysa alaiha shay'un minar dami babu wani alama na jini a jikin shi to wannan ta samu tsarki na'am wa qaysatul ba- wa qassatul wani bayda.
kasatin bai ba akwai kuma ruwan kasa wani ruwa wanda ya kama da ruwan wato ruwan ruwan siminti wa hiya ma'un ruwa ne abyad abu ya bu fari raqiqun raƙiƙun mai sauƙi ya'ti fi akhir al-hayz yana zuwa fi akhirin haida a ƙarshen haila kama il qassati ya yayi ruwa da yayi kama da ruwan ƙasa wa hiya wa Wai.
hiya al-jiru wayar jiri dai shine wato ƙasa na'am eh, to wal haka qassatu yake. Eh?
wal qassatu to wal qassatu mm, ablagu lil ablagu lil mu'tadati fitowar ruwan ƙasan nan Mm.
ablagu shine yafi kaiwa matuƙa wajen samun tsarki lil mu'tadati ga wanda ta saba yi Mm, ke ba jikufu ba jukubu ba yawwa in dai ta saba yi to wannan ruwan ƙasa shine yake zuwa na ƙarshe bayan haila na to in koda ta samu jufu ana so ta saurara ruwan ƙasa yanzu ke lilmutada lil mu'tada wanda amma ta saba lilmutada ita kuma lil mu'tada ita ita kuma za a iya samun jufu na ita ana samun jufu shikenan wala tantazur mu je ma zai Ah.
faɗa ina gani fa idza ra'at al-jufuf to idan ta ga Awwalan.
awwalan ta ga kekeshewar farji a farko intazarat to al-qassa in ta zaratil ƙasa ta saurari ruwan ƙasa li akhir al-waqt لآخر الوقت المختار har zuwa ƙarshen lokaci amma muftari na'am yawa in ya zo to ya kuma bai zo ba to ta yi amfani da wannan jufuf din ta ci gaba da ibada tarin ibada muftarin wannan sallah na wannan lokaci da ake ciki na'am Mm.
wa amma al-mubtada'atu wa amal mubtada'atu amma kaga ita wanda ta soma fala to tantaziru al-qassa wannan ba za ta yi saurari ruwan ƙasa ba idza ra'at al-jufuf idza ra'atul jufuf awalan in ta ga jufuf a farko ta ga kekashewar farji a farkon lokaci na'am wa 'ala al-mar'ati to yana kan dai mace fa an tantazira Eh, umraha eh, tan- inda naumi e ta dinga dakon ɗora hatsarkinta inda nomi lokacin bacci wa inda salatu subh da kuma lokacin sallar asubahi tana tana ta kasance wato tana sauraro shine tana dubawa Na'am.
tana bibiyan shi a wannan lokaci din Na'am.
Mm.
ويمنع الحيض to kaga shi haila ga baki ɗayan shi yana hana الصلاة as-salatu sallah ba a yin sallah wasan ba a yin azumi والطلاق ba a yin saki a lokacin haila ومسح المصحف haka na ɗaukan littafin eh, alkur'ani وقراءة القرآن hakan nan ma karatun alkur'ani din duk ba a yi
ودخول المسجد wa dukulul masjid shiga masallaci ma ba a yi والطواف wa dawafu ba a yin dawafi عفوا والوضع في الفرج wal wada'u hakan nan ma ba a takin mace eh, cikin farji duk ba za a yi ba haramun ne زمن الحيض Eh, lokacin wannan haila din وبعده wa ba'adahu hakan nan bayan haila din haramun ne قبل ظهورها amma gabanin ta yi tsarki da ruwa نعم to duk ba za a yi wannan ba نعم تو، مقارسة mu je- والمسبح.
mu je sai mu tsaya akan babi na biyu
الآية فصل fasulun rabewa النفاس annifasu jinin za wannan babi zai magana ko fasali zai magana kan jinin biki هو دم خارج من to jini ne alkharij wanda yake fita القبل min alqubal daga gaban mace بسبب الولادة eh, ta dalilin aihuwa غير زائدة baya لا.
karuwa ala Yau.
60 yawma akan kwana 60 فإذا زاد على ستين يوما idan ya kara akan kwana 60 فلا تس- تزهر ba ba, ba abin da za ta saurara نعم shikenan wato ta zamanto mai tsarki نعم hu- وحكم wa hukuma Don nifasi.
eh, hukuncin jini na biki فيما يمنعه cikin abin da yake hanawa وفيما اقتضاء وفي اقتضائه da kuma abin da yake hukuntawa الغسل Eh, wa fi iqda'il ghusl da abin da yake hukuntawa na wanka حكم الدم الحيض to hukuncin su ɗaya wato da jinin haila ne mutlakan sake- sake babu kaidi والله أعلم wallahu alam Allah shine masani
الحمد لله alhamdulillahi rabbil alamin كرمك